بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر ترى قوة rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1440 daidai da 17 ga watan November shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 35 cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar fassara nasoshin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda suke da alaka da ayoyi na as-sifat ibn taymiya yana ta mana warwara akan maganganu da ya dauko daga littafin ar-risalatul qushayriya ta abul qasim al-qushayri a inda yake kawo maganganun yana bin su yana ƙarin bayani ko cin gyara akan kurakuran da ke cikin su za mu tashi akan inda yake cewa thumma zakara ma jaa fi ru'ya sannan sai abul qasim al-qushairi ya ambaci abinda yazo game da ar-ru'ya ganin Allah qala abul qasim a wajen sai abul qasim yake cewa sami'tu ash-sheikha aba abdurrahman as-sulamiyya rahimahullahu yaqulu سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا الحسن العنبري يقول سمعت سهل سهل بن عبد الله التستري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية يتشي أبو القاسم القشيرين تشيوى ناجب بن عبد الرحمن السلمي Allah ya gafata mishi ya ce, Na ji daga Mansur ɗan Abdullahi, shi kuma ya ce ya ji daga baban Hassan al'ambari. Baban Hassan ya ce, Na saurari Sahal Ibn Abdullahi Tostari yana cewa, Yanzur ilaihi ta'alal mu'minuna, muminai za su ga Allah Ubangiji maɗaukaki, bi absarin da idanunsu min ghairi ihatatin. ba tare da sun game shi da gani ba wala idraki nihayatin ba tare da kuma sun riski sa ba ibn taymiya yake cewa wa hadhal kalamu min ahsanil kalam wannan zancen na daga cikin zance mafi kyau da aka samu daga wannan malami wa kalamu sahal ibn abdullahi fi sunna wa usul al-i'tiqadi asaddu wa aswabu min kalami ghairi yace dama kuma sahal ibn abdullahi tustari maganganun shi da suka shafi aƙida sun fi na sauran sun fi na sauran sufaye kasance wasu samu a same su suna da gamdakatar asaddu wa aswabu kuma sun fi na sauran dacewa da abin da yake daidai min kalami gairi ya fi na sauran malaman waɗanda ba irin shi ba waɗanda ba shi ba wa kadhalika al-fudail ibn iyad wa nahawuhu yace haka kuma abin yake game da Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashir al-Tamimi kenan malam Fudail dan Iyad wanda an taba yin magana akan shi a baya wanda asalin shi da ba ma malami bane an ce yana ma yin fashi ne da kwace amma daga baya Allah ya bashi dama ya tuba ya dawo ya karatu ya zama malami ya rusu shika ta 187 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da hadisi a dukkanin kutubu sita in banda ibnu majah an ba da labarin cewa ya fita yawon sata ko kwaci sai ya ji wasu wato sai ya ji wani, wani mai karatu ne yana karatu cikin dare yana sallah yana karanta faɗin Allah alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al haqqi wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablihim fatala alaihim al amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun da ya ji wannan aya ana cewa Allah yana cewa muminai shin lokaci bai yi ga muminai da za su shiga cikin taitayinsu ba zuciyarsu ta raurawa saboda ƙaunar Allah su gyara zukatansu saboda tsoron Allah kar su kasance kamar yahudu da aka ba su littafi kafin musulmai al'amari ya daɗe musu zuciyarsa ta bushe suka zama da yawansu mutanen banza to da ya ji wannan kawai ya kama katangare shiga ya sata sai ya tuba kawai ya ce laƙad ana gaskiya ne lokaci ya yi daga wannan lokacin ya tuba to a cikin daren ma yake jiyo murya wasu suna cewa bari su kwanta a nan su kwana saboda kar su kama hanya su gamu da ɓarawan nan fudailu ba su san ma a lokacin ya riga ya tuba ba daga ne kuma ƙasar makka ya zauna cikin malamai cikin bayin Allah ya ta tuba yana koyon karatu har Allah ya bashi nasibi a ilimi babban malami ne cikin malamai Allah ya gafarta mishi to shi ma irin wannan ne zantuttukan shi game da aqida suna da dace da gamdakatar fa innal ladhina kanu min al mashayikh a'lamu bil hadith was sunna waɗanda suka zama cikin shehunnan sufaye waɗanda suka fi sanin sunna da hadisi wa atba'a lidhalika kuma suka fi sauran bin karatu na sunna da na hadisi hum a azamu ilman wa imanan za ka ga koda suna cikin sufaye to sun fi sauran ƙarfin ilimi da ƙarfin imani wa ajallu qadaran fi zalika min ghairihim kuma sun fi sauran samun ɗaukaka da daraja sun fi su samun gamdakatar wajen faɗan gaskiya kuma za ka ga sun fi su samun ilimi mai kyau wato koda mutum yana bin wata ɗariƙa ta sufaye amma idan ya ƙoƙari ya samu nasibi a cikin ilimi na hadisi kuma yana ƙoƙarin bin tafarkin malaman hadisi za a samu kurakuran shi za su yi karanci za a ga zai dace da gaskiya a wurare da dama fiye da kurakuransa zai fi sauran ƴan uwan shi sufaye dacewa da gaskiya wa qawlu sahalin fadin sahal ibnu abdullahi tustari da aka ruwaito yana cewa wala idraka nihayatin ba tare da sirriski wato karshen sa ba ya tadammanu shay'aini malam yace wannan yana daukan fassara biyu ahaduhuma abu na farko نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه yace wato kore irin idrakin da Allah shi da kanshi ya kore wa kansa da yace la tudrikuhul absar idan duna ba sa riskar Allah yujma'u baina ma asbatahu alkitabu was sunna wa ma nafahu sai zama wannan ya hada abinda qur'ani da sunna suka kore da abinda suka tabbatar qur'ani da sunna sun tabbatar da za a ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama da ire-iren waɗannan kaga nasoshi sun tabbatar sannan kuma nasin Qur'ani yace la tudrikuhul absar idan duna ba sa riska Allah to sai a dauka wannan fasarar ta cewa idanuwa ba sa riskar shi shine ma'anar shi wala yuhituna bihi ilma ba za su koda an ga Allah ba za a game ilimi wajen sanin sa da ganin sa ba ko kuma ya zama kamar yadda suka fassara la tudrikul absar a wannan rayuwar ta duniya shine ma'ana innaka lan tarani to ko dai yayi ne fassara ce guda biyu kuma dukkanin su karbabbu ne ko ya zama la tudrikul absar tana magana akan gani na nan duniya ko kuma koda tana da alaka da ganin lahira to tana nufin ba za a ganshi ba sai iya abin da ya so a gani to shine ma'anar wacce din cewa wujuhun yawma idhin nadira za a gani amma ba duka gani kamar yadda kake ganin abu anan duniya ba wallahu ta'ala a'lam wasani fuska ta biyu ta fassara annahu nafa idrakan nihayati wa lam yanfi nafsan nihaya ya kore wato idrakan nihaya riskar karshen ganin wa lam yanfi nafsan nihaya ba wai ya kore ita kanta karshe din bane وهذا في الظاهر يخالف قول أبي القاسم لا حد لذاته الظاهر wannan kuma ya saba da maganan Abul Qasim al-Qushayri a inda yake cewa la hadda li zatihi zatin Allah ba shi da iyaka domin in kace in aka ce ya kore riskar karshen sa amma bai kore cewa Allah yana da iya karshen zatin sa ba to shine yace ya saba da abinda abul qasim al-qushayri shi yake cewa inda yake la hadda li zati thumma qala abul qasim qala abul husayn an-nuri shahid shahada al-haqq al-quluba abul husayn an-nuri yace Allah subhanahu wata'ala ya leka zukata falam yara qalban ashwaqa ilayhi min qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bai ga zuciyar da take son ganin Allah take da shauki da begenta ga Allah irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa akramahu bil mi'raj dan haka sai Allah ya kirmama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi karama da mi'raji tafiyan nan ta hawa sama ta'jilan lirru'yati wal mukalama dan ya gaggauto mishi da samun burin zuciyarsa na ganin Allah da yin magana da Allah bayan da ya kawo wannan magana sai ibn timiya ya ce wa qasduhu bi hadhihi al hikayati abinda malan ke nufi da wannan labari da ya hakaito isbatu ru'yatil muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal mi'raj so yake tabbatar da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa a daren tafiyar nan da ya je sama wa hadha huwa qawlu akthari ahli sunnah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a sa'ad da ya mi'raji wannan magana ce ta da dama daga cikin ahlus sunna annahu ra'a rabbahu bi fuadi cewa ya ga ubangijinsa amma da zuci ba da ido ba wannan shine magana wacce take ta tsaka tsaki a cikin maganganun kamar da muka tattauna ta a baya wanda za a iya hada hadisan da suka ce ya gani sune hadisan su ibnu abbasin kenan da kuma hadisan da suka ce bai gani ba suka kore su ne na Aisha kenan idan aka hada su sai a ce ya ganshi da zuciya kamar yadda wata riwaya take nunawa zuwa ga haka ta Imam Ahmad duk mun tattauna wannan a baya insha Allah sai ya ci gaba da cewa thumma zakara ma jaa fil ulu sannan sai Abul Qasim al-Qushairi ya ambaci abinda yazo game da bayani akan daukakar Allah faqala yace sami'tu al-imama Abubakrin محمد بن الحسين بن فورك يقول سمعت محمد بن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول قال لي أبو عثمان المغربي يوما يا محمد لو قيل لك أين معبودك إيش تقول قلت أقول حيث لم يزل قال فإن قال أين كان في الأزل إيش تقول قلت أقول حيث هو الآن قال يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن على ما كان عليه فارتدى مني ذلك ونزع قميصه وأعطانيه يتي أبو القاسم القشيري يتي ناجي babban limami abubakar muhammadu ɗan alhassan ɗan forak al'imamu ibn forak yana cewa ni kuma na ji daga muhammadu ibn mahbub shi kuma muhammadu ɗan mahbub ɗin nan wani mai hidima ne yaron gida ne a wajen malam abu usman al-maghribi abu usman al-maghribi wani babban malami ne daga cikin sufaye ahlus sunna sunan shi sa'id ibn salam al-qayrawani an fi sanin shi da abu usman al-maghribi ya rasu shekara ta 337 bayan da 30 amin da 73 373 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai wannan yaron gidan shi din nan almajirin gidansa yake bada labari yace qala li abu usman al-maghribi baban usmanu al-maghribi ya ce da ni yauman wata rana yace mini ya muhammad law qila laka da za a tambaye ka aina ma'buduk ina allah abun bautar ka yake ish taqul wace amsa zaka bayar qultu sai nace masa aqulu zan bada amsa ne in ce haythu lam yazal yana nan a inda bai gushe ba tun talatale ƙala sai ce da ni fa in ƙala idan mai tambayan ya ce fa aina kana fil azal to ina yake tun talatalan ish ta ƙulu me za ka ce mashi ƙultu sai na ce masa a ƙulu sai na ba da amsa na ce haifu huwal ana yana inda yake a yanzu tun daman can a inda yake a nan yake ƙala sai shi ya yi sharhi ya ce ya'ani annahu kana yana nufin wato shi Allah ya kasance wala makan tun babu wuri kwata-kwata fa huwa al'ana alama kana alaihi alama alaihi kan Allah yana nan a inda yake tun da fartada minni zalika sai Abu Usman al-Maghribi ya ji dadin wannan magana tawa kuma ya nuna yarda shi da ita wana za'a qamisahu ya cire rigar da ke jikinsa wa atani ya bani wannan riga wa qala abul qasim samitu ababakar ibn furak yaqulu samitu aba usman al-maghribi yaqulu ya sake cewa baban qasim al-qushairi ya ce naji ibn furak yana fadan cewa ya ji daga abu usman al-maghribi yana cewa kuntu a ataƙidu shay'an min hadithil jiha na kasance ina ƙudurce wani abu game da hadisai wanda suke cewa Allah yana sama na kasance ina ƙudurce wani abu game da hadisai da suke cewa Allah yana sama shi suke nufi da hadisul jiha falamma qadimtu bagdad da inda nazo bagdada zala zalika an qalbi sai wannan itikadin ya gushe daga zuciyata wato da yana kokarin ya nuna shi bai da hadisan ba ko kuma ire-iren dai maganganu na tawili yace da nazo bagdada na wato gamu da mutane masu aqida ta tabbatar da cewa Allah yana sama sai na ji abin ya gushe daga zuciyata fakatabtu ila ashabina bi makkata sai na rubuta wa jama'armu sufaye waɗanda suke ƙasar makka anni aslamtul ana islaman jadidan na rubuta musu saƙo na ce to ni fa na sake sabon musulunta yanzu musulunci na yanzu ba irin naku bane qultu ash-shaykh ibn taymiya yace hadha al-kalam alladhi dhakarahu an abi usmana kalamun mujmalun ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب wannan zancen da ya faɗa daga Abu Usmana al-Maghribi zance ne dunkulalle kuma a cikin shi babu abin da ke nuni zuwa ga cewa da can Abu Usmana ya kasance yana musun cewa Allah yana sama dan ka kalla cewa ina da wani kaikayi game da hadisin aljiha zai iya zama ƙaiƙayi ta fuskar tabbatarwa ko ta fuskar korewa duk zai iya zama ko kaga a haka magana dunkulalliya ba ba nasi ce keke da keke akan hujjar da yana ƙaryatawa yanzu ya tabbatar ko kuma kace da yana tabbatarwa yanzu ya ƙaryata ba babu kowane fuska za ta iya ɗauka gwargwadon yadda ka fahimce shi ko gwargwadon abin da ka sani na background ɗin aƙidar mutumin yace wala hunaka ilahun babu kuma dalili akan da yana cewa Allah yana sama kama ya ƙuluhu man ya ƙulu inna Allah laisa fawqal arsh kamar yadda wato masu cewa Allah baya burbushin al'arshi suke faɗa bayan da zai ka tabbatar daga wannan magana cewa Abu Usmana al-Maghribi yana da aqida cewa Allah bai daidaita kan al'arshi ba wa qad yu'abbiru an dhalika ba'dhum bi annahu laysa fil jiha wasu kuma sukan furta wannan magana ta fuskar su ce Allah baya wani wuri daban baya jiha bai wani wuri na musamman bal iqraruhu li khadimihi ala jawabi sa'ili la amsar da ya baiwa wato amsar da yaron sa dinnan ya bashi kuma yayi ikrari ya yadda ya tabbatar da amsar a tambayar da ya mishi na aina ma'buduk yukhalifu ma zakarahu abul qasim alladhi qala fi khutbati kitabi ya saba da abinda abul qasim ya faɗa wanda abul qasim ya faɗa a hudubar wannan littafin da ake magana akai a rasatul kushiriya a irin salati da sallama da ake a farkon littafi a inda yake cewa ta'ala an an yuqala kaifa huwa aw aina huwa Allah wanda ya daukaka da yazo yi wa Allah salati da kirari sai yana cewa Allah wanda ya daukaka yafi karfin a ce kaifa huwa yaya yake aw aina huwa ko a ce ina yake kaga kamar shi ma yana da ra'ayi na nafiyul jihadin kenan falau arada ma zakarahu abul qasim la qala la yuqalu aina huwa da a ce abu usmana yana nufin irin abin da abul qasim ya faɗa ne da sai ya faɗa ƙararrai ce la yuqalu aina huwa bal qala kaga ya ce ne haifu lam yazal Allah yana nan a inda yake tunda to kaga ya tabbatar wa da Allah wuri kenan sai dai bai faɗi ina ne wurin ba wa hadha la yuwafiqu qawla man yaqulu laysa bidakhil alami wala kharija wannan ko cewa yana nan a inda yake tunda bai daidai da magana wanda suke cewa baya cikin duniya kuma baya wajenta wala huwa fawqa al'arshi wala fi jiha kuma suna cewa baya sama al'arshi kuma baya wani wata fuska li'anna qawluhu haythu lam yazal domin cewa da a inda bai gushe ba ikhbarun bi annahu haythu lam yazal yana bada labari ne akan cewa yana wani wuri da yake tunda wa haythu zarfun min dhurufil makan haythu kuma tana nuni zuwa ga waje ne zarafi ne na waje la yutlaqu illa alal jihati wal hayz ba a kawo ta sai dan ta nuna sashe ko wani wuri wa inda nufat agun masu kore daidaito Allah ko a sama la yuqalu ba a cewa haythu lam yazal bas yadda a ce a inda yake tuntuni ba wala kana fil azal bi haythin ba sa so a ce tun da ma can yana wani wuri na musamman to kaga kenan magana akwai wato karo da juna tsakankanin abinda shi kokarin tabbatarwa da kuma ma'anar da maganar da ya cirato za ta iya dauka maganar da ya cirato daga Abu Usmana al-Maghribi tana iya daukan tabbatar da jiha ga Allah tabbatar da cewa Allah ya daukaka shi kuma yana so ya tabbatar da kore jiha din ne kuma yana so ya ce wannan korewan ita ce aqidar sufai ko mun gane shi Abdul Qasim al-Qushairi an mun tana ai littafin ya gina shi ne akan cewa wasu ɓata gari sun shiga cikin ɗariƙun sufaye sun ɓata su sun kawo musu mugayen aƙidu to bari ya faɗa wa duniya menene asalin aƙidar sufaye kuma ya ciro daga sufaye na farko to yanzu yana so ne nuna cewa da gaske aƙidar sufaye akwai aƙidar cewa Allah bai ɗaukaka akan al'arshi ba sai yana so ya kawo waɗansu maganganu da za su tabbatar da haka to da gaske maganganun da ya kawo shine sai ya kawo wannan magana ta Abu Usmana al-Maghribi wanda ko magana ba za ta iya ɗaukan wannan fassarar a yadda yake so ba shine ibn timiya yake mana warwara a kanta wa kazalika qawluhu fa in qala fa aina kana fil azal fa qala aqulu haythu al an haka nan fadin shi wannan dalibi da malamin ya ce masa idan aka ce maka to ina yake tunda yace sai in ce yana inda yake a yanzu la yastaqimu inda man yamfil jiha wannan ma magana ba ta tsayu ba a gun masu kore jiha ga Allah fa innahu la yuqalu dan ko ba a cewa aina kana fil azal ina yake tunda wala yuqalu haythul an a wurin su ba a cewa inda yake yanzu dama can yake bal hadha su'alu wal jawabu mumtani'un indahum yin wannan tambaya da ba da irin wannan amsa a wurin su abu ne da aka hana ba a cewa ina Allah yake ballantana a ce yana wuri kaza su a wurin su sun ma hana yin wannan tambaya wa in kanu fi dhalika mukhalifina lin nusus ko da yake kuwa ƙoƙarin hana faɗin irin wannan tambayan saba wa nasoshin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ijma'i salaf saba wa ijma'in magabata ne wa a'immatid din saba wa limaman addinin musulunci ne fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama sa'ala bi ayn dan manzo Allah ya tambaya ya ce a ina Allah yake fa qala ayna Allah fa qala lahu al-mas'ul sai wanda ya tambaya ta ce mishi fis sama Allah yana sama fahakama bi imani man qala zalika ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan na nuni zuwa ga mai fadan wannan magana tana da imani kamar yadda aka san a cikin hadisin nan na aljariya wa kadhalika su'ila faqila lahu kuma shi ma annabin an tambaye shi aka ce mishi aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ina ubangijinmu yake kafin ya halicci sammai da ƙasa fa ajaba an zalika kuma ya bada amsa yace gashi gashi gashi ولكن جواب أبي أثمان يوافق قول أهل الإثبات yace kaga ko shi magana Abu Usman anan to tafi dacewa kenan da maganar masu tabbatarwa da Allah siffofi wa hum ahlul fitra al aqliyya salima sune mutane mazuwa dabi'a ta hankali lafiyayye min al awwalina wal akhirina daga cikin mutanen farko da na ƙarshe alladhina yaquluna waɗanda suke cewa innahu fawqa alam Allah yana saman duniya idil ilmu bidhalika fitriyun domin sanin wannan cewa Allah yana da siffa ta uluwi abu ne dake cikin fitra dabi'ar da Allah ya halicci mutane akan aqaliyun abu ne da hankali ya dace da shi daruriyun abu ne da ittirar kowa kawai yana fahimta shi kai tsaye la yatawaffaqu la yatawaqqafu ala sam'in baya bukatar sai an gaya maka hujja ta ilimi baya bukatar shi amma ilmu bi annahu stawa ala al-arsh sanin cewa kuwa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al-arsh ba'da an khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin fa hadha sam'iyyun bayan halatta samai da ƙasa a cikin kwanaki shida to wannan shine sai an kawo hujja amma asalin cewa fahimtar cewa Allah ya daukaka akan halittu wannan kowa na da wannan fahimta a cikin halittun Allah abinda ba dole bane mutum ya gane sai in ya karanta ko an koya masa shine sanin cewa Allah ya daidaita akan al'arshi bayan ya gama halittar sama da ƙasa a cikin kwanaki shidan nan innama ulima min jihati akhbaril anbiya domin shi wannan zancen na biyu sanin daidaituwar Allah akan al'arshi bayan gama halittu to wannan shine ba a sanin shi sai ta fuskar labaran da annabawa suka bayar ولهذا شرع الله تعالى لأهل الملل الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا don haka ne Allah ya shar'antawa al'ummomi masu bin addinin sama tun daga Yahudu sannan sai Kirista sai kuma musulmai Allah ya shar'anta musu taro guda ɗaya a mako domin tunawa da wannan ranar liyakuna al-usbu dalilan ad-da'iru dalilan ala al-usbu'i alladhi khalaqa Allahu fihi samawati wal ard dan kewayawan mako din nan ta zama dalili akan sanin cewa Allah ya halicci halittu ne dukkaninsu cikin mako guda da haka Allah ya shar'anta juma'a kuma yadda manzo Allah sai ya bada labari yahudda nasara suka kuskure ta yahudu suka fada asabar kirista suka fada lahadi sai Allah ya ba musulmai gamdakatar suka dace da ita juma'a din thumma stawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arsh ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب الإلهية ذاك بأسن بياني game mako kwanaki bakwai cewa idan sun juyo wato mako ya kare ba sai a hannun wato mutane mazuwa littattafai da Allah ya saukar su suke da irin wannan lissafin bi khilafil yawm fa innahu ma'lumun bil hiss sabanin dare da wuni wuni ana iya gane shi ta hanyar ganin shi da ake an san idan rana ta fito wuni ne idan ta take rana ta raba kenan idan ta faɗi wuni ya wuce gobe kuma irin shi za a sake yi jiya ma irin shi za aka yi wannan kowa a cikin ƴan adam da masu littafin sama da wanda ba su da shi duka sun san wannan da maguzawa da musulmai da kirista da yahudawa da kowa ɗan adam duka kowa ya san faruwar wuni da wucewarsa wa kazalika sharu was sana haka faruwar wata wato wata wannan da ke fitowa na dare na kwanaki wanda ake lissafin shi da wata na na sama din nan kowa ya san yadda yake juyawa kwana 28 yake yi yana fitowa yana fitowa yana fitowa har ya cika a cikin kwanaki 14 sannan ya tara guwa ya tara guwa har ya kare a cikin wasu kwanaki 14 sannan ya buya kwana kwana ɗaya ko biyu sannan sai a ganshi kowa ya san wannan domin abu ne wanda ido na gani hissi ne haka shekara haka yana adadin kwanakin shekara an san idan wannan wata ya juya ya juya su goma sha biyu an yi shekara kowa ya san wannan amma ammal usbo yake cewa nam yi ulamu bil hissi waɗannan ana sanin su da abin da ake gani wa sairil kamar da gudanuwar tukullumar wata fa yi ulamu bil hissi wal hisab da haka sai a san shi da abin da ake gani da kuma lissafi wa amal usbu'u amma kaga shi mako falaysa lahu sababul hissi bai da wani sababi da ake iya gani yanda za a ce eh bayan kwana bakwai za a ga wani canji babu wani canji duka ranakun da za a ce yanzu a maida mako kwana goma babu wani abu da za a ga canji ba kamar yadda wata kullun idan ya fito za a ga canji tsakankanin shi da na jiya ba ko mun fahimta ba kamar yadda kullun rana sai dare ya shiga tsakankaninta da wani ranar lashamsu yan bagila an tudrika alqamar wal layli sabiqun nahar kaga kafin a sake yin wani wuni sai an ga wani canji amma yanzu abin da ake ce ma mako kwana bakwai to babu wani abu da ke canza shi in banda sanin ranakun kawai sanin ranakun ne kawai ke canzawa da kaga misali a gun wasu ma mako ba kwana bakwai bane in ka bi tarihin al'ummomin da ba su da littafi na sama ba su san lissafin mako ba ko da al'umma hausawa a nan yankin Najeriya a zamanin maguzanci ba su san me mako ba yadda suke lissafin kwanakin sun ka koma ka duba babu mako a ciki sai dai a ce yau jiya gobe jibi gata citta to yaya ne sunayen waɗannan ne kawai lissafi ne na kawai wata wuce wata za ta zo ana jiran wata ana sa ran wata rana ta haka ba a san mako sai da annabawa suka zo da bayani akan shi cewa in an yi kwana ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to za a yi za a yi wata ibada ta musamman wanda ta yi makin cewa wannan makon ya ƙare an shiga wani gobe ina fata mun gane abin da yake nufi sai ci gaba da cewa a wa kadhalika la yujadu li usbu'i li ayyami usbui dhikrun inda al-umam alladhina la kitaba lahum zaka zaka ga ba a samun bayani akan ambatan makonni a wurin al'ummomi waɗanda ba su da littafin sama wala akhadhu an ahli kitabi kuma waɗanda ba su koyi wani abu daga al'adu ko addini na ahli kitabi ba in dai ba su da littafi kuma ba su sadu da masu littafi ba za ga ba su san wannan ba ka turk albaki na fi bawadi kaman turkawa waɗanda suka saura a cikin ƙauyukansu maguzawa ne a wancan lokaci waɗanda suke cikin ƙauyuka ba su shigo cikin al'umma ba fi lugatihim ismul yomi wa shahri wa sana a harshen su akwai sunan rana da sunan wata da sunan shekara amma ba su da sunan mako wanda ke nuni zuwa ga ba su da wannan ba su da wannan ma'anar wannan ma'anar ta mako ba su da shi al'adun su da daga cikin abin da ake gane abin da kuke da shi al'adun ku shine zama yana da suna duk abin da kuke da shi a cikin al'adar ku to zama yaran ku na da sunan da yake kiran shi da shi idan ba ku da shi al'adun ku ba za a samu mai suna ba sawa'un ɗabi'a ce yanayi ne halitta ce abin nan wato wani abinci ne ko wani fahimtar rayuwa ne wani world view ne domin shi yare din dama buhu ne na al'adun mutane na tsarin rayuwarsu to ina aka zazzage shi duk abin da ba a gani ba a ciki yana nuna cewa wannan al'umma ba ta da wannan abu ko kuma a lokacin da wannan yaren ke wannan zamanin ba a san wannan abun ba ka ɗauki kamar misali carbi na daga cikin hujjojin da ake nuni zuwa ga kasancewar carbi ba a ma san shi ba shine bayi da suna ma a larabci a farkon al'amari kalli kalli mas'alar pre khutba menene sunanta duk wata ibada a musulunci ana samun sunanta da larabci saboda larabci shine addinin shine yaren musulunci ko sallah azumi zakka sadaka qiyamul layli duk abin da ka sani a cikin ibada ka san yana da suna da larabci to amma shi kuma wannan sunan shi da turanci ne pre khutba wani riko Allah kaga dole a bincika a ga ya akai sunan shi zama na turanci ni da yanzu ban san sunan shi a larabci ba ban san sunan shi ba wallahu alam ko akwai amma dai wannan alama ce akan cewa zamanin nan ko aka kirkiro shi kuma wanda suka kirkiro shi masu yin addinin musulunci da turanci ne ga alama wataƙila MSS ne ko makamantansu kasan su ne wanda suke addinin musulunci da turanci wallahu alam so misali haka ka ɗauka misali yanzu a Hausa a ƙasa hausa misali ba a san snow abin da ake ce ma snow dusar ƙanƙara ba a san ta a ƙasa hausa ba da haka ba ta da suna sai wannan fassara ta dusar ƙanƙara saboda duk yankin ƙasa hausa babu dusa babu inda ake yin wannan abu asalt da haka bai da suna da hausa ba yi da shi abubuwa da suke ta zuwa sababbi ake sa musu suna za ka iya fahimtar su sunan sai dai ko a hausantar da shi ko a yi adulterating ɗin asalin sunan duk wannan zai nuna maka a historical linguistics cewa wannan yana nuni zuwa ga hausawa ba su da wannan abin ne da shi sa bai da suna a wajensu ina fata mun fahimci wannan to haka da aka kalli yaren al'ummomi waɗanda ba su da alaƙa da littafin sama ba musulmai ba ne ba kiristoci ba ne ba yahudawa ne sai aka ga a cikin yarensu babu sunan mako wannan ya ƙara tabbatar da cewa to mako baya existing meaning mof na mako wato wannan abin nan din semantic thought din tunanin cewa akwai wani haddi na kwanaki a cikin rayuwa wanda za a kira da suna mako kuma kwana bakwai ne to bai zo cikin tunaninsu ba ba su san shi ba duna ayyamil usbu ba su da kwanakin mako bi khilafil furs wa nahwihim mimman akhadha anil mursalina amma banda farisa da wasu waɗanda suka anshi bayanansu daga annabawa ko suka zauna da al'ummar da ke da annabawa fa inna fi lugatihim ayyamul usbu su a cikin lugarsu akwai ayyamul usbu akwai bayani akan kwanakin mako wa ahlul isbati munazi'una fi an listiwa hal huwa mujarradu nisbatin wa idafatin bainallahi wa bainal arsh min ghairi an yakuna al-bari تصرف بنفسه بصعود أو علو ونحو ذلك أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا ikisanan su ahlul isbat masu tabbatar da cewa Allah ya daukaka kuma yana da al'arshi munazi'un suna da jayayya fi annal istiwa shin cewa wannan daidaituwan hal huwa mujarradu nisbati idafa nisbatin wa idafa shin kawai tsuran dangantawa ne wa ibafatin da danganci bainallahi wa bainal arsh a danganta Allah da al'arshi ne kawai tsuran dangantawa min gairi an ya kuna albari ta sarrafa bi nafsi ba tare da cewa Allah Ubangiji ya juya da kansa bi su'udin au uluwin ta hanyar hawa ko ɗaukakuwa wani hau zalika da makamancin wannan au huwa ya tasarrafa bi nafsi ko Allah yana jujjuyawa da kansa yadda yake so wa annahu stawa alal arshi kuma ya daidaita ne akan al'arshi ba da allam ya kun mustawiyan bayan da ba daidaituwa yi ba wato yana ɗauko maganan ne yadda suke faɗanta jama'a mutane da ba su tsaya akan abin da magabata suka faɗa annabi da sabai da tabi'ai suka tsaya iya nan ba daga cikinsu hatta waɗanda suka tabbatar da uluwi ɗin na Allah da sai suka samu saɓani cewa istiwa'in nan kawai a ce dangantaka ce tsakanin Allah da al'arshi ba a sai da suke ba tsaya iya nan ko ku a fara tunanin to da kafin halitta al'arshin ina yake sa'ad da ya halitta al'arshin ne sannan ya hau ya daidaita ko ko yaya abin yake yace akwai maganganu iri biyu a wannan wa kadhalika istiwa'uhu ila as-sama'i wa nuzuli hakanan kuma suke da wannan maganganu game da thumma stawa ila as-sama'i sannan ya nufaci sama wa nuzulihi da kuma yanzilu rabbukum tabaaraka wa ta'ala kullu layla hadisin nuzul wannan ma suna da maganganu kwatankwacin waɗancan guda biyu a kai alaƙaulaini mashhuraini zantuttuka guda biyu wal awwalu zance na farko ƙaunu kasirin mimman yamilu ilal kalam shine zancen mafi yawan masu dangantuwa zuwa ga ilmul kalam wa ƙaunu ta'ifatin min alfuqaha'i was sufiya kuma shine zancen da dama daga cikin malaman fiqhu da sufaye والقول الثاني نبيكما قول أهل الحديث مغانا مالمان حديثي وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية wanda shi ma an samu wasu da dama daga cikin malaman ilmul kalam da malaman fiqh da sufaye su ma sun goyi bayan shi duk zai bayani akan su fa kalamu abi usmana zahiruhu yuwafiqul qawl al awwal zancen abu usmana a zahirin sa yafi dacewa da wancan zance na farko shine mujarradun nisbatin wa idafatin bainal lahi wa bainal arsh ya fi dacewa da wancan na farko wa amma alladhi kana ya'taqiduhu fil jiha amma abinda ko ya kudirce game da cewa Allah yana da wuri thumma raja'a anhu wanda aka ce ya dawo daga barin shi har ya rubuta ma mutanen shi wasiƙa cewa yanzu ya samu musulunci ba irin nada ba fa huwa amrun mujmalun lam yadhkur to wannan abu ne a dunkule bai ambaci meye aqida ta farko wanda ya bari ya dawo ta biyu ba shin ta farkon tabbatarwa ce ta biyun korewa ko ko ta farkon ce korewa ta biyu tabbatarwa fal'allahu kana ya taqidu min at-tajsimi wat tamthili ma yaquluhu ahlu ad-dalal min ar-rafidati wal mujassima faraja an dalika tayyu da ya kasance yana kudirci tajsimi yi wa Allah jiki wat tamthil da kuma kwatanta Allah da halittunsa ma yaquluhu irin abinda yaquluhu ahlu ad-dalal masu mazowa ɓata suke faɗa minar rafida kamar 'yan shi'a masu zagin magabata wal mujassima da kuma 'yan bid'a masu yi wa Allah gangar jiki faraja an zalika sai kuma ya dawo ya fasa wannan tunanin fa inna hadha mumkin da wannan abu ne mai yiwuwa wal allahu kana ya taqidu anna al bari ta'ala mahsurun fis samawati tudhilluhu wa tuqirruhu tayyu kuma da ya kasance yana kudurta cewa Allah subhanahu wata'ala yana katange ne a cikin sama sama ta mushi inuwa sama ce matabbatarsa wa annahu muftaqirun ila arshin yahmiluhu kuma tayyu ya kasance yana kudurta cewa Allah yana da wata bukata ne yana da wata haja zuwa ga al'arshi wanda zai dauke shi faraja an zalika sai dawo ya tunkude waɗannan duk zai dauka waɗannan fasarorin wa azamu ma yuqal malai yace mafi girman abin da za a faɗa a ce innahu kana ya ataqidu anna listiwa'a min as-sifatil fi'liyyati al-mutajaddida ya kasance yana kudurta cewa istiwa'i na daga cikin siffofi na aiki wanda suke sabuntuwa wa annahu yaf'aluhu bi nafsi kuma cewa Allah yana aikata wannan daidaituwan ne da kansa sun maraja an zalika sannan ya dawo ya daina faɗan wannan magana ila annahu ala ma kana alaihi ya dawo yana cewa Allah yana nan a yadda yake tunda ma kaunihi mustawiyan alal arsh tare da cewa ya daidaita akan al'arshi lakinnahu khalaqa al'arsha ba'da an lam yakun makhluqan amma da ya halicci al'arshin ne bayan da babu halitta al'arshi fayalzamu an yakuna mawsufan bi annahu fawqa al'arsh da aka yi zama dole an tursa su zuwa ga siffanta shi da cewa yana saman al'arshi wa hadha yaquluhu kathirun min al-muthabbita min al-muthabbita masu tabbatar da sifofin Allah da dama suna faɗan irin wannan wa in kana hadha laysa mawdi'ul kalami fi ko da yake nan ba shine wurin da za a tsaya a yi magana akan wannan batu dalla dalla ba fa amma an yuqal yace amma wai kawai ka kalli wannan magana sai ka ce inna aba usmana raja'a ni itiqadi uluwillahi ala khalqi abinda kusheri ya so yi na amfani da wannan magana da ya kawo daga Abu Usman al-Maghribi don ya nuni da ita akan cewa abu usmana da yana da aƙidar cewa Allah yana sama sai ya batta kuma har ya rubuta wa mutanensa saƙo akan cewa ya sabunta musulunci shi shi ƙusheri ya kawo magana ne don ya mata hujjan ya hujja akan haka kamar da muka fara yana so ya tabbatar da cewa sufaye ba su da aƙidan Allah yana sama to ga wani babban sufi wanda da yana da aƙidar amma da ya zo ya gane kuskure ce har sai da ya ce yanzu yana musulunci ba irin na da ba to sai zama hujjar da ya kawo don tabbatar da wannan fuskar ta ra'ayi to hujjar bata fito kararawa domin ta ce ne kawai da ya kasance yana kudirce wani abu game da jiha sai kuma da ya je ƙasar iraki sai ya dawo ya bar wannan kudircewa har ya rubuta wannan wasiƙa to ibn taymiya ya ce tayyuda tajsimi yake tayyuda ya ɗauka Allah mahsuru ne fi samawat ta yi kuma da yana ganin siffofi ne waɗanda suke daga siffar ulu wata siffa ce mai maituwa kamar wasu siffofi wanda ba ita ba wanda kuma ba shi kaɗai ke faɗan wannan ba ya ce amma dai a koya ya nema ba zai yi a ɗauki wannan magana a kafa hujja da ita akan cewa abu usmana al-maghribi ya fasa ya dawo daga rakiyar aƙidar da da yake rake da ita na kudurta cewa Allah subhanahu wataala ya dauka akan al'arshi wa annahu subhanahu ba'inun an makhluqati ya dawo daga rakiyar cewa Allah yayi nisa da halittunsa alin alaihi Allah ya dauka akan halittunsa falaysa fi kalamihi ma yufhamu minhu dhalika bi halin malin yace a cikin zancensa dinnan da aka kawo babu abin da ke nuna wannan magana ta kowace fuska thumma law furida anna aba usmana qala qawlan fihi غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لإتقاد القوم yace kuma da zamu dauka ma cewa da gaske ne eh wannan magana Abu Usmana ya faɗe ta amma kuma kuskure ce to ai wannan magana da ya faɗa kuma kuskure bai yiwa a dauke ta matsayin hujja wanda za a rike a matsayin a ce ita ce aqida duka ɗan ɗariƙun sufaye bai yiwa wani daga cikin sufaye mutum ɗaya ya faɗo ta magana wadda ta saba wa asalin aqidarsu amma tunda mu yanzu mu su kusheri muna son magana sai mu dauka cewa ita ce aqida sufaye gaba daya bayan mun san kuskure ce ba zai yiwu ba fa inna kalama a'immatil mashayikh al-musarrih bi anna Allah fuqa al-arshi kathirun muntashir domin ko maganganun limaman sufaye waɗanda suka fito karara suka bayyana cewa Allah subhanahu wataala ya daukaka akan al-arshi to wannan magana ce mai yawa kuma ta yada a ko ina fa'iza wujida min ba'adihim ma yi khalifu zalika bayan shuɗewan waɗancan limaman na sufaye na farko idan aka baka samu wasu suna faɗan magana da ta saba waccan ta farko kana zalika khilafan lahu ya zama wannan magana ta saba wa asalin aqidar sufaye na farko wasufiyatu yujadu fihim almusibu wal mukhti'u sufaye yan dariqo a cikin su akwai mutanen da suke kan daidai akwai kan wanda suke kan kuskure kama yujadu fi ghairihim kamar yadda ake samu a cikin wasunsu a cikin izala a cikin yan salafiya a cikin asha'ira a cikin sufaye a cikin ko suwaye da ke danganta kansu ga musulunci akwai masu yin daidai akwai masu yin kuskure daidai ta fuskar yadda aƙidar take da kuskure ta fuskar yadda take daidai ta fuskar abin da ya dace da asalin musulunci da kuma kuskure ta fuskar abin da ya dace da asalin musulunci a cikin kowane tafarkin mutane akwai irin waɗannan ina fata mun fahimci wannan yace walaisu fi zalika bi ajalla min as-sahabati wat tabi'in domin kuwa su sufaye a cikin abin da suke na ibada da kokarin gyaran zuciya da neman shiga a wurin Allah da sanin addinin musulunci ba su kai sahabbai da tabi'ai ba tunda aka samu sahabbai da tabi'ai suna yin kuskure to min babu aula wasu wanda ba su ba su kuskure walaysa ahadun ma'asuman fi kulli ma yaquluhu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da yake katangagge daga kuskure ko rafkanuwa ko son zuciya ko karancin ilimi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum yana da yana kasancewa wato urda yana iya samun matsala ko kuskure ko rafkanuwa ko mantuwa ko ganganci ko son zuciya ko tawili kowane mutum na iya yin wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya tsare shi daga wannan da haka dan wani kuskure ba wani abu ne bako ba dama shi dan adam ne muhallin ya kuskure sai a gyara kuskuren a ce to ga abin da yake daidai amma ba wai za a ce duka komai daidai bane ko kuma duka komai kuskure ne ba a yi ma musulmi wannan kudin gora ba a yi musu na'am yace gaskiya ne wuqu'ul ghalati fi misli hadha yujibu ma naquluhu da'iman samuwan kuskure ga ire-iren waɗannan yana tabbatar da abin da Musa ibn Taymiyyah muka dade muna faɗa cewa innal mujtahida fi mithli hadha min almu'minina in in istafraga wus'ahu fi talab alhaq fa inna Allah yaghfiru lahu khata cewa shi mujtahidi a cikin mu'minai da yayi ijtihadi akan wata mas'ala koda a cikin aqida ne shi yake nufi da fi mithli hadha a cikin irin wannan mas'ala da ta shafi aqida sai mutun yayi wani ijtihadi na fahimtar nassi ko na fassara wani nassi sai ya kuskure inda ya zama ba ganganci ya yi ba sai da ya ƙura iya iliminsa da ƙwanduwar fahimtarsa sannan ya kai ga wannan fasara fa inna Allah ya gafiru lahu khata'u mu muna cewa idan Allah ya so sai ya gyara mushi wa in hasala minhu naw'u taqsir kuda an samu yanayi na gazawa a cikin maganar shi ko aqidarsa fa huwa dhanbun la yajibu an yabluga al-kufr wannan zunubi ne wanda ba a cewa ya kafirta jama'a mu kiyaye wannan kaida ce mai muhimmanci ba a kafirta mutum dan ya wani kuskure a cikin wata mas'ala ta aqida wanda ba ganganci yayi ba shi yasa malai ba su kafirta zamakshari ba kaga dai mu'tazili ne bahat iyakar mu'tazili amma har gobe ana kallon shi a matsayin malami ne a cikin musulunci da wannan kuskuren nashi da haka mu kiyaye kafirta wani musulmi dan ya wani kuskure a cikin wata mas'ala ta aqida wadda ana ganin ijtihadi yayi ba ganganci yayi ba sawa'un yayi musun daidaito Allah kan al'arshi yayi musun aljanu ko bokanci yayi musun wato wani abu da ke da alaka da aqida wata siffa ta Allah daga cikin siffofi dan an samu malamai sun yi musun irin wannan abubuwa abinda suka yi kuskure ne bata ne ba daidai bane amma ba sunan su kafirai ba har yanzu suna nan a cikin musulmai jama'a masu kuskure ina fata mun gane wannan yace baya fa huwa dhanbul la yajibu an yabluga al-kufr zinubi ne wanda bai wajaba bai dace a ce ya kai ga kafirci ba wa in kana yutlaqul qawlu bi anna hadha al-kalama kufr ko da yake ana iya fara a ce musun aljanu kafirci ne ko zindiƙanci ne musun Allah baya sama bata ne kafirci ne ana iya talakin wannan amma ba lazumin shi ne duk wanda ya faɗi magana ya zama kafiri ba ƙaryata misali iraki da yan shi'a din nan zagin sahabbai da cin mutuncinsu fasikanci ne zagin kaza yin kaza ƙaryata ƙur'ani kafirci ne ko amma ba kowane wanda ke cikin wannan aƙida ne kafiri ba musamman ya kamata mu fahimci wannan jama'a dan muna da irin wannan hamasa ta yi wa al'umma kuɗin goro wannan kawarijanci ne ba daidai bane ka riga wannan magana ibn taymiya ne ke faɗanta haku ga ƙarshe kenan iyakar izala kenan wannan ina fata mun gane wannan wannan ƙurewa kenan akan izala na san wannan zancen ba zai ma mafi yawan masu ra'ayi irin na izala ire-iren mu ɗan izala ba za mu jaɗi wannan magana ba wataƙila inda ba dan tafi ibn tamiya bane za mu ce ƙarya ne ba haka bane mu ina da muke zaune anan wannan magana da ba a ce ibn tamiya ke faɗanta ba wanda mun yarda da izalarsa za mu ce kai wannan magana san zuciya ce ga kafirci ƙarara zai kawo hujjoji da suke tabbatar da wannan zamu ji hujjojin shi yace amma ana iya cewa kaza kafirci wannan bai nufin kuma duk wanda yi shi kawai a ce kafiri ne domin kafin a kira mutum kafiri sai an bi akwai proceedings na, na, na shari'a ta musulunci kafin kafarta musulmi shine sai an kai shi gaban alkali an yi mushi tilawar zancen da yake faɗa da gravity ɗin laifin zancen ya amince cewa shi aƙida sakina an nemi ya tuba yaƙi sana alƙali zai ce to wannan yanzu ya zama kafiri alƙali ya ba da hukunci na a kashe shi idan babu alƙali wanda zai kashe shi sai an samu wani mujtahidi ya ba da fatawa cewa wana kafiri ne kamar yadda su bin ba suka yi fatawa akan Khomeini to yanzu irin Khomeini da irin Salman Rushdie da irin su zaka iya cewa kafirai ne da fatawa waɗannan malaman ina fata mun gane wannan amma ko wani dan dariƙa a cikin lungu ko wani mawaki ko wani wanda ya wata wata muguwan magana ta kafirci ka kiyaye bakinka daga itlaƙin cewa ya kafirta ka kiyaye bakinka domin kalma ce mai nauyi da kuma tana da consequence kamar da hadisi ya fada ba ta faduwa ƙasa banza to ga baka faɗe ta ba ba ruwanka a wurin Allah kafiri ne shi ko mumini oho tsakanin shi da Allah shi wannan amma dai abin da ya kafirci ne amma shi lazimin abin ya kafirta to wannan ka bar shi da alƙalai ka bar shi da Allahnsa idan aka zo yin magana akan hukunci ba za a canza ba a ce yin kaza kafirci ne amma ilzamin shi ga ɗaiɗaiwar mutane shi ne ake so mutum musulmi ya taka tsantsan game da shi to wani taka tsantsan shi yake da wahala kwarai ga mutane don yanzu haka kan facebook za ka ga akwai masu kafarta mutane don wani ya faɗi magana da bata ma ba wani ma akan siyasa ne kawai ya goyi bayan ɗan takarar da kai kake so kar a goyi bayan shi kawai sai ka ce kafirci yake ai wannan ma kafiri ne ai zindiki ne ta irin wannan za ka gani hatta waɗannan 'yan shi'a jama'a wallahi mafi yawansu musulmai ne na rantse da Allah amma jahilai ne kawai saboda cutar da su ake ba su san komai a cikin addini ba waɗannan da kake gani a ta kashewa abin tausayi ne wallahi mafi yawan su jahilai ne ba su san abin da suke ba sai ka ba al'amarin su kawai ga Allah amma ya tilakin cewa duk an kashe su a kafirai wannan shiga hakkin Allah ne jama'a wannan wannan ya daga cikin kurakuran da muka samu mu ƴan izala a cikin da'awar mu Allah ya gafarta mana shine sakin kalmomin kafirci kawai haka barkatai ba tare da taka tsantsan ba yana da sauƙi ka yi kuskure ka sanya mutumin da ba musulmi ba cikin musulunci fiye da ka yi kuskure ka fitar da mutumin da yake musulmi daga cikin musulunci matsala ce mai matuƙa haɗari jama'a to amma saboda an saba da ita ba a jin wannan nauyin haɗarin ta nauyin kalmar a ce kafiri ne wana kaza kafiri ne tana da wahala ƙwarai kamar yadda zai ƙara jinjin nata anan Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية كما عند malaman farko suka saki kalmar kafirci akan wanda ya faɗi wata magana irin ta jahamawa mislul qaul bi khalqil qur'an kaman wanda yace qur'ani makhluki ne sai su ce kafiri ne to shin sai kawai ka ji wani malami anan kusa yana faɗa sai ka ce shikenan kawai ya zama kafiri a'a au inkarin ru'ya ko wanda ya musun ganin Allah su ce shi ma kafiri ne aw nahu zalika mimma huwa duna inkari uluwillahi alal khalq ko kuma wani abin da yake kasa da yawannanci musun cewa Allah ya dauka kan halittu wa annahu faqal arsh fa inna takfira sahibi hadhihi al maqala kana indahum min azhar al umur kafirta mai irin wannan zancen a wurin malaman salaf to abu ne wanda yake a fili fa inna takfiral mutlaq amma shi kafirtawa sakakken kafirtawa ka sani mislul wa'idil mutlaq kaman sakakkiyar alƙawari ne na azaba Allah ya yi alƙawarin wanda ya saba wa iyaye zai mai azaba Allah ya alƙawarin wanda ya cirba zai mai yaki da shi Allah ya alƙawarin wanda ya ci dukiyar marayu zai yaki da shi ko shine wa'idi mutlaqi to baka ganin wani wanda ya wannan abin ka ce wannan zai yaki da Allah ranar kiyama abin da yake nufi kenan kace wanda ke saba ya kace kaga wannan ai in ya mutu bai da bai da rahama sai Allah ya mai azaba saboda ya saba wa iyaye me yasa kace saboda Allah ya san Allah ya alƙawarin zai ba azaba mai saba wa iyaye wannan shine alwa'idul mutlaqu to ba a sakin shi tuna wancan hadisin na cikin Tirmidhi da wasu suka ce Allah ba zai wani rahama ba wannan nan kuma ya rayu ne iyakar rayuwar shi cikin barna sai suka irin wannan ustazanci suka ce Allah ba zai mishi rahama ba Allah ya fushi yace manil ladzi ya ta'ala alayya wane ne nan yake mini shishigi a al'amarina sai Allah ya ce to na gafarta mishi gaba ɗaya ku kuma na ɓata ayyukanku da haka koda mutum ya mutu wata mummunar mutuwa ko ya rayu wata mummunar rayuwa ko ya yi wasu mugayen kurakurai da laifuka a rayuwarsa in dai ya mutu da imani yana cikin da'irar musulunci ko to kamar al'amarin shi ga Allah da ya halicce shi ana mushi tsoron laifukan da yayi amma ba a cire rai daga Allah zai mushi rahama ba kuma za a mai addu'a a ce Allah ya ji ganshi nan ma muna da matsala mutane suna jin kyashin yi ma fasikai addu'a a shekul albani yake cewa to ai idan addu'a ma ta ana neman ma mutum gafara ne wanda ake ganin yayi laifuka ko to ai fasiki aula biha min almu'min wanda aka san yayi laifuka shi wato wanda ke hannun 'yan sanda ai shi ake neman mabeli ko ba a neman mabeli mutumin da yake free yana yawo a gari ba a zuwa ce 'yan sanda su ba da belinsa a nemi lauyoyi a je a ta neman yadda za a yi ai wanda ke hannu shi ake neman ma beli ai to haka wanda ya mutu cikin kurakurai shi ya fi cancantan a ta mishi addu'a fiye da wanda ya mutu cikin salaha amma za ka ga mu kuma aka san haka muke wanda ya mutu cikin kuskure in a cikin mu yake aka san wane da kuskure a rayuwarsa sanda ya rayu in ya mutu za ga mutane suna rowa su mai addu'a ce to Allah dai shi kyauta ma wane kai ina inda za a ce a ce a samu wata ƴar budurwa wani tsautsayi sa ta cikin shege garin zubarwa ta mutu a cikin anguwa in aka san cewa wannan ne sanadiyar mutuwarta sai ga jana'izan ma in ka je ma sai a cewa har da kai a gun jana'izan wance an manta da ka je jana'izan ba za ka samu lada ne kai jana'izan kai ma kana da interest a cikin ta na lada in kuma kace Allah ya ji ganta ce to wani addu'a kuma zaka yi mata wannan wannan ba ai ba ta ba ta da wani bukata addu'a to ta fi ka bukata addu'a kai ustazu da kake kwana sallah kake kwana zikiri ta fi ka bukata addu'a saboda ta mutu cikin kuskure ina fata muna gaba duk da yake dukan su za musu addu'a to dan haka yake cewa shi takfiri mutlaki kamar wa'idi ne mutlaki la yastalzimu takfir ash-shakhs al-mu'ayyan wa'idi wato takfiri mutlak baya lazimta kafirta mutun na musamman hatta ta kuma alaihi al-hujja allati tukaffiru tarikaha har sai an tsayan mai da hujja wacce wannan hujja za ta kafirta mutumin da yake aiki da hujja sai an tsayan mai da hujja shine sai an je da shi gaban alƙali alƙali na musulunci ya turke shi ya mushi tilawar ka faɗi kaza Allah kuma ga abin da ya ce irin da aka yi mahallaju mun karanta anan ko a zonar da alƙalai da malamai su tsare shi da hujja to sannan ne za a iya cewa to yanzu bayan sauraron maganganun shi da kuma aka gaya mushi aka tabbatar kuma da hankalin shi da hayyacin shi ya san abin da yake ya san waɗannan hujjojin duk da haka ya ci gaba da faɗan akasin su to yanzu mu alƙali kenan kaga a madadin Allah kenan ko mun ce yanzu wannan ya kafircewa Allah da haka a kashe shi to sannan ne fa ya halatta a kira shi da suna kafiri amma in ba haka ba akwai matsala akwai matsala kuma matsala ce babba kama sabata fi sihahi daga cikin hujjoji da suke nuni zuwa ga cewa mutum zai iya kuskure a aqidance kuma ya ci gaba da zama mumini a wurin Allah kuma har ya samu gafara shine sai kawo hadisi abin da ya tabbata fi siha anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi rajulin ladzi qala a cikin hadisai ingantattu game da mutumin nan da yace idza ana mittu fahriquni thumma stahiquni thumma zarruni ko zurruni duka akwai fil yammi fa wallahi la in qadara Allah alayya la yu'adhibani azaban la yu'adhibuhu ahadan min alalamin fa qala Allah lahu ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له الله أكبر الله كما نغفر وانا حديث هنا cikin Bukhari yana cikin littafin Sahih Muslim al-Imam An-Nasa'i ma ya fitar da shi da Ibn Majah daga hanyoyi daban-daban ta gun sahabbai irin Abu Huraira da wasu shi hadisi abin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake cewa an samu wani mutum kaman kaman yadda yazo a wata riwaya ta Bukhari cewa wa kana nabasha ya kasance laifin da yake yi wa Allah wanda har ya mai da shi sana'a shine barawal likafani ne likafani na gawa yake zuwa yana tonewa yana cirewa kawo ko wannan ko a al'adance mugun aiki ne abin Allah wajarai ne dan ai za ka mutum ma da haka ina jin kona shi kawai za a yi ba haka mutane suke ba za a buge kawai a buge a buge a sataya ana takabbara kuma a ce yanzu misali a makabarta a unguwarku ko garinku sai a kama wani cikin dare ya buɗe wani sabon kabari zai ɗauki likafani za a ce ma ɗan siyasa ne zai je wani tsafi ba ma za a ce siyarwa zai yi ba ko kuma a ce ai yana ma zina ne da gawa yana luwaɗi da gawa duk ana iya samun wannan mugayen tunanin kuma wanda hukuncin shi jungle justice ne kawai eh jungle justice za a mushi za a ce ma an kai gun yan sanda za a za a nemi case din kawai a rasa za su batar da file din su batar da mutumin ko da haka mutane su dauki doka a hannunsu Allah shi kyauta to wannan mutumin laifin shi kenan a riwayat aka ce walam ya amal khairan qattu bai taba wani aikin alheri ba in banda wannan harkar da yake amma ya tara ‘ya'ya zuriya kuma yana biya musu bukatar rayuwarsu yana nuna musu ƙauna suna son shi sai ya tara su ya ce ayyu abin kuntulakum wani irin uba na kasance gare ku suka ce ba uba mai kirki wanda muke so muke ƙauna sai to kun san sana'ata suka shi sana'ata kaza kaza kaza ne za ku so Allah ya ƙona ni suka ce ya ce to dan Allah kuma wani taimako idan ana mitu idan na mutu fahariquni ku ƙona gawata sun mastahiƙuni sannan istihiq shine ku nika gawan a dandaka a cikakken riwaya ta muslim yace hatta idza akhadhatin naru azami idan wuta ta gama cinye kashi na ta kona kashin to sai ku dauki abin daka ku dandaka gaba ɗaya zama gari summa zarruni ya zo da riwayan za fatuhu zal da kuma zurruni da kuma riwayan azruni duka ya zo idan ka karanta da yan nan bai wasali ba ko in ka karanta da zarruni zarru ma'ana utrukuni kaman zarhum kyale su to wannan ma'anar shi kenan a batto ka a wajen iska ta dauke ta da kanta in kuma karanta da zurruni zurruni da damma shine a kwashe tokar a je a sata a bakin inda iskar teku take ko mun gane zai zai fi saurin shekar da tokar fiye da wancan da za a batta kaga nan sai zama daga tazruhur riyahu kenan a sa toka a sa wato abin nan iska ta sheka da tokan haka kuma azruri ku da kanku ku dinga ɗiba kuna watsawa har ta watsi to kuma dai wane ne suka yi abin nufi dai shine a ɗaiɗaita maddar rayuwarsa a ɗaiɗaita ta yadda za a za a za a fi ƙarfin Allah ko kuma za a yi ma Allah wata dabara ko za a yi Allah wata dabara yadda zai rasa yadda zai dawo da wannan mutumin cikin halitta fatan shi shine kada Allah ya kama shi yace fa wallahi na rantsi da Allah la in qadarallahu alayya idan Allah ya samu hali a kaina in Allah ya kama ni la yu'adhibani azaban la yu'adhibuhu ahad min al-alamin sai ya muna azabar da bai taba yi ma kowa ba a cikin halittun Allah wasu sun fassara nan la'in ƙadara a nan suka ce ma'anan shi la'in bayyak Allahu alayya suka ɗauko fassarar daga kamar faɗin Allah wa man ƙudira alaihi rizquhu ai wa man buyyika alaihi rizquhu sun yi haka ne firaran dan su guje ma cewa ya ta ƙaddara Allah to amma abin da yake zahirin magana kenan ya ƙareta ko kuma ba shi da ilimi akan cewa Allah na da ƙaddara akan dawo da komai komai lalace shi yuhi al'izama wahiyar ramim ko yana ganin idan idan idan ya mai da kanshi haka aka ƙona aka shekar to shikenan ya tafi fi alamil fana ya tafi ilalashe zai zama ba za a sake haɗa shi kuma wuri guda ba balle sana a kama shi a mai azaba dabarar da yake na Allah yana kallon shi da aka gama wannan abu faƙala lahu ana gamawa sai Allah ya amfani da kalmar kun fa yakun kamar yadda zuwa cikin wani hadisi wata riwaya ta imamu al-hakim cewa aka amfani da kalmar kun faikun aka sa mala'iku suka tattaro shi gaba daya nan take aka dawo da shi babu kwaya daya cikin cikin komayyar tokan wanda ta, aka yi asararta aka dawo da shi aka sake moldin din shi yadda yake aka zauna da shi gaban Allah ma'ana wa na kama kenan ko sai Allah ya ce mishi ma hamalaka ala ma fa'alta me yasa kai wannan ta'addancin wannan tunanin da wannan aikin me yasa ka kala khashiyatuka yace Allah tsoranka naji faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi to kaga yanzu ashahidi shine kamar da zai bayyana mana wannan mutumin yayi kuskure a aqidarsa wajen rashin yadda da cewa Allah yana da kudarar dawo da komai cikin rayuwa amma tunda asali yana da imani shine imanin ya yadda ma an kama shi za mai azaba ya yadda akwai lahira akwai azaba amma so yake guje mata bayan ya makara a cikin munanan ayyuka kaga ya bambanta da tsurar kafirai wanda ba su gazgata lahira ba ko ba su gazgata azaba ba amma shi ya yarda da akwai Allah kuma ya san Allah zai iya kama shi kuma yana da laifin dan Allah ya kama shi zai mishi azaba amma a cikin tunaninsa bai yadda cewa idan an kai wani mataki za a yana ganin idan an kai wani mataki zai iya tsira shine matakin a kona gawar shi gaba daya a neme ta a rasa da haka ya aikata wannan dabarar tashi fa hadha ar-rajulu i'taqada anna Allah la yaqdiru ala jam'i wannan mutumi a cikin wannan hadisin muna gani yana kudurta cewa Allah bai da iko akan tattara shi gaba daya if fa'ala zalika sa'ad da ya aikata idza fa'ala zalika idan ya aikata wannan aiki da yayi na a kona shi a shekar au shakka ko kuma alal aqal kace yana da shakkar yuwar a dawo da shi wa annahu la yab'athu yana ganin Allah ba zai dawo da shi ba wa kullu min hadaini al-i'tiqadaini kufrun yukaffaru man qala bihi duk waɗannan man qamat alayhi hujja yukaffiru man qamat alayhi hujja duk waɗannan guda biyu kafirci ne zai iya kafirta duk wanda hujja ta tsayi masa akan wannan amma kamar yadda malamai suke faɗa shine a cikin shi akwai bayani kenan akai cewa mutum zai iya zai iya musu ko ya kuskure akan wata aqida ta sifofin Allah ko bai zama kafiri ba shine da asalin hujja dake ciki kaga yayi kuskure wajen kudirce wannan kudiri amma kuma bai zama kafiri ba domin da ya zama kafiri ba magana gafara shine magana domin Allah ya alƙawarin baya gafarta wa wanda ya mutu kafiri kaga sai da ya faɗi wannan magana sannan ya mutu aka kona shi ko kamar kace ita ce wasiyar shi ta ƙarshe to idan da tsurar kafirci ce Allah ba zai gafarta mishi ba lakinnahu kana yajhalu zalika sai dai ya jahilci wannan abin ne cewa kudura Allah ta mamaye komai ta mamaye duk wani dabara da salon dan adam walam yablughu al-ilm bima yariduhu yarudduhu an jahli kuma bai samu wani ilimi ko wani bayani a ilmance wanda zai dawo da shi daga wancan jahilcin ba wa kana indahu imanun billahi amma dai asali yana da imani da Allah wa bi amrihi yana da imani da umarnin Allah wa nahayihi da hanin Allah wa wa'adihi wa wa'idi da alƙawarin ni'ima ga waɗanda suka yi bautar Allah da alƙawarin azaba ga wanda suka yi kafirci ko saɓan Allah fa khafa min iqabi sai ya ji tsoron uquba Allah wannan jin tsoron da yayi da wannan asalin imanin da yake da shi fa gafara lahu fa gafara Allahu lahu bi khashyati sai Allah ya gafarta mishi saboda wannan tsoron to yanzu wannan daga cikin abin da ya kamata a yi tambihi shine wannan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ne akan wani abu da ya faru da ahlul kitabi da wani zamani can daban kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya bada labari ne ta siffar wato yana ikirarin abin cewa kai ma yanzu ka ji laifi ya ma laifi kace to aya ko wani hadisi ma da yana zaka yi kona kanka a'a annabi ya kawo hadisi ne da nuna labari akan wato iyakar kudura Allah da kuma yadda Allah yake da rahama ga bayinsa idan ya same su da imani kuma karancin imanin ba wai shikenan kai ma yanzu sai ka shiga irin wannan ɗabi'a indiya ne suke wannan ɗabi'ar ko su ne masu ƙona gawa da farisa al'ummar farisa su ma haka suke da a can zamun nan da su ba su ma san yin makabarta ba kwata-kwata idan mutum ya mutu ko dai su je su ɗauka su je su wurgar akan dutse can nesa da gari ko kuma idan suna da kogi a kusa da su sai a saka shi musamman babban mutum ne sai a je a samu jirgin ruwa a mai kwalliya da komai sai a saka gawa a ciki a sa fulawoyi da komai sai ya yi tafiya ya yi tafiya sai a zo a samu masu harbi da kibau sai su samu kibiya wuta sai a harba a caka ma jirgin ko gawa sai jirgin ya kama da wuta shikenan ya kone a cikin teku da al'umma farisa haka suke ba su san ba su san a culture na yi gawa kabari ba ba su sani ba Allah ya tsare mu faman akhta fi ba'di masail al-i'tiqad malan yace dan mutum ya kuskure akan wata mas'ala ta aqida min ahli al-iman billahi wa rasulih wanda suke cikin masu imani da Allah da manzansa ga sunan birjik jama'a mutane ne asalin su musulmai ne mu'minai ka dauki duk wani dan bid'a da ka sani a yanzu sawa'un mai maulidi ne ko mai yin zanga zanga ne da tattaki ko mai musun siffofi ne ko mai makale wata malikiya ne ko mai duk waɗannan a cikin yan bid'a ko musulmai ne fil jumla musulmai ne kuma suna da asalin imani sun yarda akwai Allah Allah ɗaya ne sun yarda akwai lahira akwai wuta akwai aljanna wannan abubuwan da suke ma tunanin su ma zai kai su aljanna ne wasu su in ka ɗauke tsirarrun zindiƙan cikinsu ɗaɗɗaya kun tuna wata maga ta mala albani da yake cewa asalin yan ɗariƙa a najeriya ba su kai ƙirgai da yatsu ba da ya faɗi ta dukkan mu gani muke kai mala ya yi irin abin da ya saba high speed ko amma yau da goben kana karatu sai ka fahimci haka ne abin yake irin asalin yan ɗariƙa da za a ce kafirai ne batattu ne ba su da yawa cikin musulmai jama'a waɗannan da gaske ne masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma sai aka ɗaura su akan wata tarba wadda ba haka annabin ya ce a so shi ba to tausayi za su dinga baka abin a tausaya musu ne kuma abin a kusanci su ne a musu nasiha a gaya musu gaskiya kuma wasu su suna ganewa saboda akwai dama abubuwan da suke musu kaikayi a cikin yadda ake gudanar da abin akwai cuta ta tattalin arziki da ake musu a shekara ana sa su suna asusu ba za su ga komai ba akwai cuta ta barin su da talauci su malaman da su da yayansu su kaɗai suke morewa yayansu na ƙasar waje ma suna karatu ƙasashen musulmai da ƙasashen turawa suna can suna karatu su kuma nan suna nan suna yawo da tutoci da ganguna kamar jama'ar dujal kuma ɗan abin da suke samu na kasuwancin su ko sana'a su kullum ana cewa ku kawo ku kawo to dama kuma suna ganin to anya wannan ko haka annabi yake dole suna wannan tunanin amma ba su da ilimi to da haka idan aka matse su da sunna aka gaya musu suka ji suka ga kuma abin da ke tare da ahlus sunna na alheri da wuri suke ganewa da wuri amma irin kudin goro da ake musu a ce kawai ɗan ɗariƙa kafirai ne gaskiya wannan ba wazi ne irin na musulunci ba tsakani da Allah kuskure ne ya kamata mu appreciating mu yadda da cewa akwai kurakurai a cikin irin wannan kalmomin ta yiwu yanayin ne hukunta aka faɗa haka amma dai a irin yanzu ba daidai bane irin wannan wazin ana iya cewa dai ɗariƙa kafirci ce dariƙa irin kaza kafirci ce in ya tabbata ita din kafircin ce ko kuma aqida iri kaza bata ce amma ka a ce din me yin ta batacce ne amin din me yin ta kafiri ne kar a ce haka saboda akwai wanda suke yin ta da dama ba suna yi ne da sunan suna yin kafirci ba kuma ba su abin da suke ba a ganin su musulunci suke to su ne yake magana anan cewa faman akhta fi ba'di masail al-i'tiqad min ahli al-iman billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wal amal as-salih wanda ya kuskure akan wata wani babi na aƙida daga cikin muminai masu imani da Allah da manzansa da ranar lahira masu yin aiki na gari lam yakun aswa'a halan min hadha rajul munin aikin su bai kai na wannan mutumin da aka bada labari a hadisin nan ba fa yaghfiru Allahu khata'a sai a ce Allah zai gafarta zunubin sa aw yu'azzibuhu ko kuma Allah ya so sai Allah ya maka azaba in kana minhu tafritun fi ittiba'il haqqi ala qadri dinihi idan ya zama ya gaza wajen bin gaskiya da gwargwadon gazawarsa wanda ya shiga wata aƙida mummuna ko ya kama wani tafarki mara kyau amma dai asali mumini ne to idan ya gaza a wani wajen Allah ya so sai ya gafata mashi Allah ya kalli asalin imanin sai ya gafata mashi da Allah ya so kuma sai Allah ya mashi azaba gwargwadon wannan laifukan sannan Allah ya gafata mashi daga baya ko sa a cice shi saboda imaninsa to kuma adha min hadha wa amar shine kuma yanzu aka samu wasu kuma masu fitar da mutane ma daga sunna ko mun gane yanzu kaji waɗanda ma suke ya abudullah ala harfin aka ce maka su har yanzu musulmai ne su ma ba a fitar da su to yanzu kuma akwai wasu daga cikin wanda suke ganin wai su ne asalin ahlus sunna su kuma fitar da mutane suke daga sunna fitar da malamai suke wani ba ahlus sunna bane wani ba salafiya bane dan yayi wani kuskure kwaya daya ko kwaya biyu ko kuma yayi wani abu wanda su suna da sabani da shi akan kuskure ne ko daidai har yanzu ma ba a tantance da shi da su waye yake da gaskiya ba ko mun gane akwai wanda ya tabbata kuskure akwai wanda kuma halal da shi da su ne suke da sabani akai ba ma san waye mai kuskure ko mai gaskiya ba kawai sai su ce ba ahlus sunna bane duka sun fitar da malaman kasa nan da gaskiya ahlus sunna sora su kadai suka rage a cikin sunna su kadai suka rage kuma su dinnan ba fa malamai bane jama'a yan facebook ne kawai yan facebook ne ba malamai bane kawai wasu matasa ne marasa kunya masu yawo a duniya suna nan a ƙauye da birni suna yada wannan muguwa akida Allah ya tsare mu to dai mugu a kidadin take ta kawo ba ta kai labari kuma bai yiwuwa ka zo ka tarar da malami wani ya shekara talatin wani ashirin wani sha biyar yana ta karantar da addinin musulunci mun ji a baya nan ba a cewa bai da kuskure yana da kuskure kawai saboda kai da shi kun saba wata matsala ko kuma kana so kai suna kana so kai ma yanzu a ji labarin ka sai ka na samu shiga ta samu shiga ba da da da, da abin nan da da da wato bibiyan sawu cin diddige kana neman duk inda ya wata magana da ta sabawa abinda kai ka sani sai ka dinga yankowa kana yayatawa wannan wannan tafarki ne na na maguzawa jama'a tafarki ne na kafiran makka su ne in suka zo ba da ba'asi akan me yasa suke so a guje wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da fa sun yi tirafi akan cewa yana umarnin su da bin iyaye da kyautatawa makwabta kyautatawa marayu kyautatawa kaza kyawawan halaye duk suna bada wannan labarin amma idan suka zo suka gamu da wani wanda suke so su raba shi da addini mai suke cewa inna nuhadhiruka gulama bani abdul muttalib sai su ce mene yufarriqu fa innahu yaqulu kalaman yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji fa innahu yasubbu alihatana wa kaza kaza kaza sai su faɗi abinda suke da sabani da shi akai shi suke faɗa yanzu ko mun gari ba za su faɗi alheran ba to haka waɗannan mutanen suke yanzu irin wannan matakin suka sako malamai da shi a gaba Allah cikin hikimarsa sai ya zama babu abin da suke illa ƙara ɗaga tsuliyarsu da suke a titi ana ganin su da san zuciya da ke bayyana a cikin maganganu da ayyukansu Allah ubangiji ka tsare malam ya ci gaba da cewa a wa amma takfiru shakhsin ulima imanu amma kafarta mutumin da an san shi da imani bi mujarradil ghalat dan yi wani kuskure fi zalika game da wani abu ya shafi wata aqida fa azimun abu ne mai girma jama'a kalli jumlan nan wa amma takfiru shakhsin ulima imanu mutum ne an haife shi a cikin musulmai ya taso da kalmar shahada shi a baka yana sallah yana salati ya yadda Allah ɗaya ne ya yadda akwai lahira ya yadda da duk abin da ka sani na alqur'ani ya yadda da shi fil jumla amma sai kuskure wata mas'ala guda ɗaya ko biyu misali yana ganin kaza ba haka ya kamata ba bai yadda aljanna shiga jikin mutum ba bai yadda qur'ani magana Allah bane bai yadda da kaza ba bai yadda da Allah ya daukaka a sama ba ko kuma bai yadda da dukkan sahabbai ba duk waɗannan mugayen akidu ne na bata ko amma dai asalin imani yana da shi asalin imani yana da shi ko to ka ayyana shi ka ce wani dan wani saboda kaza da yake kafiri ne malaici wannan magana ce mai girma magana ce mai girma faqad sabata fi sahihi an sabit bin ad-dhahhak an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anul mu'mini ka qatli wa marrama mu'minan bil kufri fa huwa ka qatli ce tsine wa mu'mini kamar kashe shi ne wanda kuma duk ya jefi mu'mini da kafirci to kamar ya kashe shi ne babu tsino da ta kai ka ka ce mutum kafiri ne gama garin tsinuwa ma aka ce kamar kisa ne to kalli kuma girman jinin ran mu'mini da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a rusa Ka'aba yafi sauki a wurin Allah fiye da a kashin mumini ba tare da haƙi ba duniya gaba ɗayanta ta ruguje gaba ɗaya yafi sauki a wurin Allah fiye da zubar da jinin mumini ba tare da haƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin Muslim yake cewa ya kai ya kawo yana ta roƙon Allah yana neman alfarma Allah ya bashi ceton wanda ya kisar rai da ganganci Allah yana ce mishi a babu babu ceto game da wannan babu ceto babu ceto yana cikin sahih Muslim in hadarin da ke tare da ran mumini kalli hadisin wancan sahabi usamatu wanda ya kashe wani bayan ya kalmar shahada manzo Allah ya dinga mishi tankiya har sai da yace yayi nadamar da ma a ce bai musulunta ba ma da ya fi mishi sauki ma a ce ma baya cikin asabiquna awwaluna din ma da ya fi mai sauki a ce sai sai bayan ranan ya musulunta bai samu kanshi a mahallin da zai wannan laifin ba kafiri ne suka bi shi a wajen yaki shi da wani ba ansari yace da suka kore shi kafirin ya ga ba makawa sai ya da takobin shi kawai kalmar shahada sai shi da kanshi Usama yace fa kaffa anhu al-ansari sai wannan mutumin garin Madina kawai sai ya rabu da shi ni kuma kawai sai na zama ni kuma kawai sai na bishi na kashe shi sai kuma yazo gun manzo Allah yana alfaharin cewa kaji kaji kaji manzo Allah yace ya faɗi kalmar shahada ka kashe shi yace to ai ya faɗa ne dan ya tsire yace ka tsaga zuciyar shi karshe manzo Allah yace mishi ni bazan iya kare ka a gaban Allah akan wannan ba to shi sa magana ce mai girma jama'a wanda ke faɗan kalmar shahada da ita aka haife shi a baka ka ce mai kafiri ko kuma ka kashe shi to wannan ba karamin aiki bane wa marrama mu'minal bil kufri fa huwa ka qatlihi Allah ya tsare mu asalin hadisin bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa da kuma al-imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi haka al-imam tirmidhi ma ya fitar da shi a cikin as-sunan dinsa wa sabata fi sahihi anna man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma ya kuma tabbata har ila a cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ahmad suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace wa dan uwansa musulmi ya kai arni to ya sai da ɗayan su ga arnancin idan arnancin bai tabbata ga wancan ba to ya dawo kanshi wa idza kana taksirul muayyan ala sabili shatmi ka qatli idan ya zama kafirta mutum muayyanin mutum ta fuskar zagin shi kawai da kai da kalmar kafirci ya zama kamar ka kashe shi ne fa kaifa yakunu takfiruhu ala sabilil itiqad to ina kuma ga kafirta shi ta hanyar ka kudirce a aqida cewa wani kafiri ne fa inna zalika a'azamu min qatlihi wannan yafi girma fiye da kashe shi sannan ya kamata jama'a mu sani akwai kafirtawa ta hanyar aiki ana kafirta musulmi ta hanyar aiki wato ko baka faɗa ba daga ciki shine kin bin shi sallah musulmi ya shiga zai sallah sai kawai ka fita to me kake nufi wani ko sallar gawa ce ma ba in ya rika kawai ga wani ne kawai sai ya fita abin shi wai bai bin wannan sallah me kake nufi aka bin shi sallah me kake nufi kana nufin ba musulmi bane to hukunci ɗaya yake daga faɗa da baka ko ya maka sallama musulmi ya ma sallama sai ka ki amsawa wala taqul liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina me kake nufi kaga duk wannan kurakuran mu muke yin su ba wallahi jama'a ya kamata mu shiga tayi mu mafi yawan mu ƙarya ƙarya addini muke wallahi san zuciya ne addinin mu ma'ana sai abin da ya dace da asalin san zuciyar mu shine kawai addini idan aka idan idan karatu ya kawo kanmu sai mu kauda kai kawai kamar yadda 'yan Najeriya suke ne idan aka ce shugabanni ku yi adalci duka talakawa sai mu ji daɗi yawwa an taɓo su amma ran da aka zo aka ce mu ma talakawa mai adalci sai mu ce wannan malaman sun cika sa ido mu ba mai adalci wa kanmu ba amma muna son a mana adalci kowa a harkar da yake biye yin adalci amma yana sa ran overall shugabanni su adalci shi kuma ya ci gaba da son zuciyar da yake to ya zai adalci ya tabbata kenan ta ya Allah zai ba mu shugabanni adalai bayan ba mu san adalci wannan mujarradin misali ne kawai to haka za ga duk wani karatu idan ya shafi yan dariƙa ko yan shi'a ko wasu waɗanda ba a cikin musulmi muna jin daɗin shi amma ya shafi asalin laifuffukan mu to sai ka ga mun yi tiris yanzu in zai katu zai akan gemu ɗage wando to ba mu da matsala tunda duk muna barin gemu muna ɗage wandon mu a Allah a sama yake ba mu da matsala da wannan karatun amma irin wannan karatun wanda za a ce kaza jama'a ba daidai bane sai zama mu muke yin shi mu ne muke kin mutumin da mu kawai dan kana da sabanin wani magana da shi sai ka kimin shi sallah yanzu akwai akwai rukuni guda na ahlus sunna wanda ba sa bin sauran ahlus sunna sallah kuma su suna tuce su ahlus sunna ne to me suke nufi yanzu wannan wannan mugu aqida ce akwai wanda yanzu sallah yazo bin kan ya karun guma hannu sai ya fita sallama biyu in kai sai ya sake sallah kuma ya ce shi ahlus sunna ne idan idan ya san kai mai irin wannan sallama biyu ne in ka mai sallama ba zai amsa ba idan ka mutu ba zai je jana'izar ka ba to haka kuma wani ma zai ce shi salafi ne wato shi sunna ma yana bin tafarkin magabata ne amma kuma akwai musulmai da dama wanda bai su sallah kuma su ma ahlus sunna ne saboda kawai wani sabani na wani ra'ayi na fiqh ko kuma na siyasa ko na rayuwa ko kuma saboda shugabancin kungiyar shi da nasu ba ɗaya bane duk waɗannan jama'a duka ɗabi'u ne na khawarija wallahi kuma me ke kawo su shine karancin fahimtar manhajin salaf shike kawo su dama saboda manhajin salaf bai zo da haka ba in ka bi tarihin sa Abdullahi dan Umar da waɗanda suka rayu da su Hajjaju da sauran sarakunan da ake ganin su azzalimai ba su samu wannan matsalolin ba saboda sun fahimci manhajin salaf Hajjajin nan suna mishi inkarin barnar da yake suna mishi wa'azi amma suna bin shi sallah Hajjajin nan fa saffakun ne mai zubar da jini ne karewa barna kenan da muka ji yanzu mutumin da ya kashe sahabbai irin sa Abdullahi dan dan dan Zubairu Abdullahi dan Zubair fa wanda annabi ne ya sa mai suna amma Hajjaji ne ya kashe shi kuma har ya kashe shi bai yi nadama ba har ana ce mishi ma uwar tana gaya mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dama a kabilar ku ta Banu Saqif za a yi wasu mutane guda biyu kazzabun wa mubirun maƙaryaci mun ganshi Muktar bin Ubayd da Saqafi wa mubirun da mai zubar da jini kuma kai ne kawai sai ya ce mubirun lil munafiqina ni mai zubar da jinin munafikai ne har yanzu yana ganin wai Abdullahi dan Zubair wai munafiki ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da haka su Abdullahi dan Umar sun bi shi sallah tunda shine shugaba ya aka iya da shi to ka kaddara mu ne yanzu wannan ba amma kai haka ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a fa inna zalika a'zamu min qatlihi wannan yafi girma fiye da kashe shi id kullu kafirin yubahu qatluhu domin duk kafiri ya halasta a kashe shi walaysa kullu man ubiha qatluhu yakunu kafiran amma ba kowa ne wanda aka halasta jinin shi aka ce ana iya kashe shi ba kowa ne kafiri ba ana iya kashe wanda ba kafiri ba faqad yuqtalu da'i ila bid'atin li idlalihi nasa wa ifsadi ana iya kashe gwamnati na iya kashe wani dan bid'a mai kira zuwa ga bid'a dan kai ya ci gaba da halakar da mutane da baranta su ma in kane anna Allah yaghfiru lahu fil akhirah da yiwuwar kuma Allah zai iya gafarta mishi a lahira lima ma'ahu min al iman saboda asalin imani da yake da shi fa innahu qad tawatarat nusus bi annahu yakhruju min an-nari man fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman domin ko nassoshi sun zo da yawa sun yi tawaturi akan cewa waɗanda za su fita daga wuta duk wani wanda akwai koda komayyar wato abin nan imani a zuciyarsa gurgurdan girman komayyar dawa to wannan zai fita daga wuta insha Allah yawman min ad-dahr ga karatun ya gangaro amma kuma lokaci ya kure mana da haka zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam